ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan a wannan yammaci na talata yau biyu ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da bakwai ga watan shida miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsir suratul kafi sannan muna cikin kisar annabi musa alaihi salam da alkhadir alaihi salam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا الله تعالى يتي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا كتنا لوكا تشند موسى يتي ويارنسا لا أبرح باذن دا كتار تفيا تابا حتى أبلغ مجمع البحرين هرسينا كيما هدرتي كنا ننقو دابيو أو أمضي حقبا ko in zarce in yi tafi tafiya shekaru aru-aru فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما yayin da suka isa mahaɗar tekunan guda biyu na siyahu tahuma sai suka manta kifinsu fattakaza sabilahu fil bahari saraba sai ya kama hanyarsa a cikin teku kamar yana tafiya a cikin rami a nan jiya muka tsaya a wannan kissa ta annabi musa alaihi salam tafiyarsa neman ilimi zuwa ga alhazir alaihi salam da muka ce kissa ce da take cike da darussa ko da kuwa mun sha jinta mun sha karanta ta to amma akwai darussa masu ɗimbin yawa a cikinta annabi musa alaihi salam a lokacin da yake tare da banu isra'il yana ƙoƙarin sake gina su akan tarbiyya ta akida tarbiyya ta kyakkyawar alaka da ubangiji tarbiyya ta samun yaƙini da sakankancewa da lamarin ubangiji tarbiyyar da fir'auna da mutanensa suka sukurkuta ta suka lalata ta shekaru aru-aru da banu isra'ila suka yi a ƙasar masar ƙarƙashin azabtarwa da bautarwa ta fir'auna ya sanya zukatansu sun yi rauni gaba ɗaya sun kasance mutane ne waɗanda babu yaƙini a cikin zuciyarsu babu kasala sannan zahilci ya mamaye su ta ko'ina mutar annabi musa salam daga cikinsu ya tafi neman ilimi zuwa ga wani wanda ubangiji ta'ala ya umarce shi ya je ya sami ilimin abunsa shi kansa wannan darasi ne ga su banu isra'ila cewa ilimi yana da muhimmanci zaman da suka na bauta a ƙarƙashin mulkin daular fir'auna wanda ya zaɓa musu su yi rayuwa ta jahilci kada su samu wani abu na ilimi domin in suka samu ilimi wannan zai taimaka musu wajen su ce za su nemi yancinsu saboda haka ya bautar da su suka zauna cikin jahilci wannan jahilcin shi ne annabi musa alaihissalam ya yi ta ƙoƙarin yadda zai wanke musu shi kamar yadda allah ta'ala ya gaya mana yayin da yake ce yayin da suka ce da shi ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ce ku dai mutane ne waɗanda kuna tare da jahilci da waccan kissa da suka nemi annabi musa alaihissalam ya yi musu bayanin wanda ya kashe musu dan uwa annabi musa alaihissalam ya ce da su su yanka saniya suka ce ya zai rike su a baban izgili ya zai rika yi musu izgili ya za su ce suna son a gaya musu wanda ya yi musu kisa sannan kuma ya ce su yanka saniya mai alakar yanka saniya da gano wanda ya laifi annabi musa alaihissalam ya ce a'udhu billahi an akuna minal jahili wanda wani ya nuna maka cewa sifa ce ta jahilci da ta yi kanta a cikin banu isra'il saboda tsawon lokaci da suka ɗauka a ƙarƙashin mulkin danniya na zalunci da fir'auna ya rika gana musu don haka akwai babbar hikima ubangiji ta ya umarci annabin da ake wahayi annabin da allah ya magana da shi ya rubuta masa littafin attaura ya bashi kuma duk da haka allah ta'ala ya ce da shi ya tafi neman ilimi babu shakka za su gane girman ilimi za su gane muhimmancinsa ya fito tare da dan tare da yaransa hadiminsa shine Yusha'u ibn Nun wanda shine ya maye gurbin sa da annabci bayan rasuwar annabi Musa alaihi salam shi ya jagoranci bani Isra'ila har suka samu shiga Baitul Maqdis shi ma ayi tafiyar tare da shi akwai babbar hikima kasancewarsa zai rike kujerar annabi Musa alaihi salam bayan sa to babu shakka yana buƙatar shi ma ya samu wannan tarbiyya ta ilimi saboda ba zai yi jagoranci ba ba tare da ilimi ba don haka tun daga lokacin aka fara shirya shi aka fara yi masa shiri ta yadda zai iya karɓar ragamar jagoranci na banu isra'il saboda haka aka yi wannan tafiya da shi ubangiji ta'ala yana ba mu labarin wannan tafiya da irin sirrurrukan da suke cikinta wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ya ƙara duk da cewa ga alƙur'ani cikin wajen ayoyi 21 Allah ta'ala yana kissanta mana labarin wannan tafiya ta annabi Musa alaihi salam zuwa majma'il bahrain mahadar tekunan nan guda biyu duk da wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai da ya sake labarta wa sahabbansa yadda abin ya kasance tun daga farkonsa da abin da ya jawo ma Allah ta'ala ya ce yayi tafiyar sannan da abubuwan da suka rika wakana a lokacin da aka yi tafiyar waɗanda a cikinsu da darussa masu yawa wadanda za mu yi ta tsayawa a kan abin da Allah ta'ala ya ganar da mu mu faɗa wasu abubuwan kuma daga baya za a ji su a gurin wasu malaman Allah ta'ala ya ce falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma yayin da annabi Musa alaihi salam da Yusha alaihi salam suka isa mahaɗarsu wato wannan zamiri bai na huma yana kumawa zuwa ga waɗannan tekuna guda biyu da muka yi magana su a jiya yayin da suka isa mahaɗar wannan tekun guda biyu na siya uta huma sai suka manta da kifinsu idan ba a manta ba jiya mun faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa annabi musa alaihi salam ya tambayi ubangiji ta'ala fa kaifa li bihi ta yaya zan iya isa zuwa ga wannan bawan naka Allah ta'ala ya ce da shi ya ɗauki kifi wanda yake gasashe an gasa shi abin an sa masa gishiri sai ci kawai ya ɗauke shi ya sa shi a cikin kwando to duk inda ya nemi kifin nan bai gan shi ba to a nan wannan bawan nawa yake fa haihu tafdulul hutu fa tamma huwa ko fa huwa tamma duk inda ka nemi kifin nan baka gan shi ba to a nan kifin a nan mutumin yake dai lokacin annabi musa alaihissalam ya bi wannan umarni aka tanadi kifi wanda shi ne guzurinsu aka shirya aka soya shi aka sa masa gishiri ya kirawo yaransa yosha ibn nun ya ce to ga wannan tafiya ga inda za mu je ga abinda kuma nake so ka rike mu ba zan dora maka wani aiki ba banda wannan wannan kawai nake so ka rike mu ya ce da shi in ka ga wannan kifin mun rasa shi ba mu gan shi ba to ka sanar da ni a lokacin annabi musa alaihissalam da shi da wannan matashin yusha'u alaihissalam duk cikinsu ba wanda ya sanya ya za a yi a nemi kifi a rasa kifi an sa shi a cikin kwando a soye a mace kuma a ce za a neme shi a rasa haka dukkanin su ba wanda ya san ta wace hanya za a rasa shi amma dai Allah ya ce da shi haka ka dauki kifi wanda shine guzurinka shine abin da zaka ci a tafiyar taka shi wannan kifin ka sa shi a cikin a cikin abin nan duk inda ka neme shi ka rasa shi fa samma fa huwa samma mutumin yana nan wannan gurin saboda haka yace da shi ga kifi nan ka kula da shi duk inda ka ga wannan kifin ya rabu da kai to sanar da ni domin nan ne wurin da nake nema saboda haka yusha alaihi salam ya ce ma kallafta kafiran in dai wannan aikin ne kawai ka bani ai baka bani aiki mai yawa ba dan dai kawai in ce maka kifin nan ban ganshi ba ai abu ne mai mafi mafi sauki to Allah ta'ala da yake a cikin wannan tafiya cike take da asirai daban-daban cike take da asrar abu ne mai sauki ya ce da shi kifin nan ban gan shi ba amma ga shi yanzu kifi a gaban idansa ya fito daga cikin kwando ya yi wutsul-wutsul ya fada ruwa kuma shi ya manta shi ma annabi musa alaihissalam wanda wannan kifin shi ne alamarsu shi ma ya manta shi ne allah ta'ala ya ce nasi ya huta huma suka manta kifin annabi musa alaihissalam ya manta kasancewar kifin nan yana cikin wannan kwando ko kuma baya ciki shi kuma yosha'u ya manta lokacin da ya ga kifin ya tashi ya shiga ruwa ya tuna wa annabi musa alaihissalam cewa kifin nan faga abin da ya faru gare shi saboda haka aka jingina musu mantuwar su duka biyu a wasu malamai suka ce abin da ya faru annabi musa alaihissalam ya manta lokacin da ya tashi daga bacci ya tambaye shi ya labarin kifinmu shi kuma ya manta ya gaya masa abin da ya faru lokacin da yake bacci don haka wannan shi ne abin da wasu malamai suka tafi a kansa cewa mantuwar ta duka su biyun ce kowanne daga cikinsu ya manta kamar yadda lafazin alkur'anin yake nunawa nasiya kaga mutum fi kenan nasiya annabi musa da shi yusha'u alaihi salam sun manta wannan kifin wannan yana daga cikin fahimtar da ibnu ashur rahmatullahi ta'ala alaihi yayi kamar yadda yake cikin tafsirinsa cewa su biyun suka manta wannan yana nuna maka cewa shi yusha'u alaihi salam ya ga sanda kifin ya rayu rai ya dawo jikinsa ya kuma tsalle ya dira cikin teku wannan kuma ya zo a cikin sahihain hadisin bukhari da muslim manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hatta idza ata as-sakhrata fa nazala indaha suka zo wajen wani falalar dutse a gefen teku sai suka zauna a gurin suka sauka a gurin wa wada'a ru'usahuma fanama fi dhilli as-sakhra suka kwanta domin sun gaji sun taso tun safe ana ta tafiya saboda ka gajiya ta cin musu sauraka suka kwanta domin su ɗan huta duka bacci ya ɗauke su fi makanin sariyan da bai ce a gurin da yake a jike wato gurin da yake akwai akwai danshi na ruwa a gurin a watar wayar ya zo cewa fi asli sakhrati aynun yuqalu laha alhaya a karkashin wannan dutse akwai wani marmaro na ruwa da yake fita ana kiran shi marmarar ruwan rayuwa saboda dukkan abin da wannan ruwa na wannan marmaran ya taba to za ka ga abin ya rayu wato ya yi rai ko da ba shi da rai idan ruwan ya taba shi sai ka ga ya yi buki ya zama mai rai to wannan da hadisin yake cewa fa asaba alhuta min tilka alma'il ayn min tilka ma'il ayn daga wannan ruwan wannan marmaran ya samu wannan kifin فاضطرب فرقد موسى واضطرب الحوت فخرج النبي موسى yayi bacci kifi kuma sai rika watsalliya cikin kwando daga nan sai ya fito ya fada fasaqafa fil bahr ya fada a cikin teku fattakhadha sabilahu fil bahri saraba sai ya kama hanyarsa cikin teku yayi ta tafiya as-sarab shine an-nafaq rami kamar irin ramin gafiya rami a ƙarƙashin ƙasa za a ganshi kamar kamar kamar ɗaki to shine asara wato duk inda kifin ya keta sai ya zama kamar rami kawai maimakon ruwan ya haɗe sai ya zama ruwan baya haɗewa sai ya zama gurin ya daskare ruwan ya zama masa wato yayi masa kamar rami yana tafiya a ciki shine ma'ana as-saraf to kamar yana tafiya a cikin rami shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amsaka Allahu 'ala al-hut jariyatil ma sai Allah ta'ala ya rike gudanar ruwar akan ya rike wa kifin gudanar ruwan saboda ruwa na teku ko yayi ta abin nan yayi ta motsi watakila ma ya ja kifin zuwa tsakiyar ruwa sai Allah ya rike ruwan fasara mithla taq sai ya zama masa kamar wani wani daki haka wanda shi kuma yake tafiya ta karkashin sa wa Musa na'imun a lokacin kuma annabi Musa yana bacci sai shi yaron shi ya ga sanda abin ya faru ya ga sanda kifi kawai ya kama watsalliya soyayyen kifi ya kama watsalliya akwai ma wasu wanda suke cewa a dan fara cin sa duk da diban garwaya zuwa ga Adam sallallahu alaihi wasallam cewa an gwagwaye shi an gwagwaye shi ta bangaren sa na dama sai kuma a kissar Annabi Musa alaihi salam da shi da yaron sa ba su ci wani abu ba sai da sai da aka zo wannan bayan an wuce wannan guri ne ce atina gada ana da kallakina min safari na hada da saba amma duk da haka akwai wasu kisoshi da suke cewa an dan fara macin sa har ma wasu suka ba da labarin cewa sun ga wasu daga cikin jikoki da zurriyar wannan kifin duk ta bangaren su guda a wagoye haka su ba duk labari ne na na malaman tafsiri wani lokaci aka miƙe kafa sai a yi ta faɗa kowace irin magana yayin da ya farka sai shi ya manta ya gaya masa shi shusha'u sai ya manta ya gaya wa annabi musa a.s. abin da ya faru a cikin hadisin muslim a ruwayar muslim yana cewa wa wada a fatahul huta ala sakhra sai wannan yaron nashi ya dan ya sanya wannan kifin akan wato kwandon wannan kifin akan dutse fa daraba wa dakhala al bahr sai kawai ya rika motsi yana wutsul wutsul sai ya fada ruwa fa qala fatahu sai wannan yaron nashi yake cewa idza jaa nabiyullahi nabiyullahi haddathu idan annabin Allah ya zo zan gaya masa fa ansahu shaytan sai shaydan ya mantar da shi a ruwayar abu ishaq ruwayar abu ishaq sabi'i a cikin sai muslim tana cewa fantalaka wa taraka fata annabi musa alaihi salam bayan ya tashi daga bacci sai kawai yayi gaba sai ya bar ya bar yaron sa a baya fattaraba alhutu fil ma wannan kifi sai watsal watsal ya fada ruwa faja'ala la yantaimu alai sai ruwan ya zama baya rufe shi ruwan ya zama duk inda ya keta shi shikenan sai ya tsaya a haka ya zama masa hanya sara mislal kowa ya zama kamar wani rami sai wannan yaron nashi yake cewa ala alhaqu nabiyallahi fa ukhbiru bazan je in iske in iske shi ba in gaya masa domin ya bar shi a baya shi yayi gaba ce to in yi sauri in je in gaya masa gafa abinda ya faru kuma daman wannan shine aikin da ya dora mu qala fanusiya sai aka mantar da shi to kaga shi kansa wani wani sirri ne gaba ɗaya tafiyar cike take da asrar annabi musa salam annabi ne na allah da allah ta'ala ya ce ya je neman ilimi gurin wannan bawan zai cewa ya allah ka kai da gurinsa a turo mala'ika ko mala'ika jibrilu kawai ya goye shi ya ce buɗe idan ka kawai ya gan shi a gaban mutumin ko a ɗauko masa mutumin a kawo masa shi amma sai allah ta'ala ya ce a aka je kuma da za inda aka ce majma'ul bahrain amma ba a gaya masa majma'ul bahrain na ina daidai ina gurin yake kai dai je ka neme shi wanda duk yana nuna maka cewa ilimi wani abu ne mai muhimmanci wani abu ne mai tsada dukkan wahalar da zaka sha indai akan neman ilimi ce ba komai bace da haka ka iya hakuri ka sha kowace irin wahala ubangiji ta'ala ya sanya alamar da za ta nuna cewa sun isa wannan gurin shi ne guzurinsu da suke takama da shi shine abin da za su ci su neme shi su rasa an ci ga yunwa an ji yunwa an ji yunwa kifin da aka zo nema an gaba babu shi saboda haka yanzu ba ba kifi amma kuma za su samu ilimin da suka zo nema wanda yana nuna maka ka yi haƙuri ko da za ka rasa abincinka inda za ka samu ilimi kada neman abinci ya hana ka karatu za ka ka zaɓa cika cikinka ko cika ƙwaƙwalwarka wace za ta saboda haka an kwace abin da za su ci amma kuma a nan ne za su samu ilimin saboda haka sai ya manta ya gaya masa wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa wannan mantuwar ta mutum ɗaya ce ba ta mutum biyu ba ta shi wannan ɗan saurayi ne babu annabi musa a ciki abin da yasa aka jingina wa annabi musa aka ce fa nasiya hutahuma salo ne na magana da larabawa suke da ita kai ba larabawa ma wanda ba larabawa ma suna da wannan salo ana iya cewa mutane sun yi tafiya sun ɗauki guzuri da cewa mai rike da guzurin ɗaya ne a cikinsu amma za a ce sun ɗauki guzuri idan sun zo guri sun sauka suka bar guzurin suka tafi mai ɗauke da guzurin mutum ɗaya ne amma sai a ce mutanen nan sun manta guzurinsu gaba ɗaya a jingina mantuwar zuwa ga ga duka wanda suke cikin tafiyar tare da cewa mutum ɗaya ne kawai ke ɗauke da guzurin shine kuma ya mantuwar to amma kasancewar abin duk ya shafe su ya kamata a ce suna lura suna kula suna dubawa suna tambaya idan suka yi wannan sakacin wajen su tambaya har aka man aka yi samu mantuwar to kamar duka ne suka yi shi yasa idan ka ba mutum aiki ya ba mu wani aka samu kuskure to duka biyun ne suka yi kuskure ba wani shi kadai wanda ba wanda ya kuskura shi kadai ba saboda shi wanda ka bawa ya ba wani ya kamata ya rika lura da wanda ya bawa in ya kasance ya yi sakaci bai sa ido a kansa ba har wancan ya tabka aika aika to aka tashi duka biyun za a tuhuma an gane ko saboda haka wasu malamai suka ce wannan uslubin aka yi aka jingina mantuwar gare su su biyun duk da cewa mai yin mantuwar mutum ɗaya ne shine yusha alaihi salam shine kadai yayin mantuwar suka ce saboda ai a gaba shi yusha alaihi salam ya jingina mantuwar zuwa kansa yace fa inni nasitul huta kaga yana situ ni kadai ke nace ni na manta kifin bai ce mun manta kifin ba sai ya jingina mantuwar zuwa ga kansa saboda wasu malamai suna ganin wannan uslubi ne na larabci babu matsala dan an jingina mantuwar zuwa gare su su bi amma ana nufin mutum daya wannan shine ra'ayin ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin wa shine ra'ayin Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti da wasu daga cikin malamai wasu kuma suna ganin abin shi a zahirinsa dukansu sun yi mantuwa sai dai kowa da irin mantuwar da yayi wancan ya manta ya tambayi yaya labarin kifi wannan kuma ya manta ya bada labarin da halin da kifi yake ciki Allah ta'ala ce nasu ya hutahuma shin wannan kifin shine guzurin su ko kuma shine guzurin su ba nan ma malamai sun yi tattauna wasu su ce wannan kifin shine guzurin su wasu ce ba shi ne guzurinsu ba amma abinda siyakin ayoyin suke nuna mana wannan kefin shi ne guzurinsu domin tambayar da da shi annabi musa yawa yaron ai kifin ya tambaye shi atina ghada'ana ba mu abincinmu kaga kenan shi ne guzurin nasu saboda ka kifin shi ne guzurinsu ba wani guzuri ne suke da shi daban ba kuma kamar yadda zo a cikin sa'irwayin muslim ta hanyar abi isaac sabi'i فقيل له تزود حوتا مالحا sai aka ce wa annabi Musa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana sai aka ce wa annabi Musa ka yi guzurin kifi wanda za a sa masa gishiri aka ce za a sa masa gishiri ma'ana an soya shi an ko an gasa shi fa innahu haythu tafqidu al-hut inda ka rasa wannan kifin to anan mutumin yake saboda haka wannan yana nuna mana kifin ba shi da rai har ma an gasa shi an sa masa an sa masa an sa masa abin nan wannan kifin kamar da Allah ta'ala ya masa shine zai nuna masa inda mutumin yake kamar da yazo a cikin hadisi ihmal ma'aka hutan fi miktal fa haythu faqad talhuta fa samma huwa saboda haka babu wani guzuri tare da shi kamar yadda wasu malamai suke cewa yayi guzuri banda wannan guzurin fattakhadha sabilahu fil bahri saraba Allah ta'ala ya rayar da wannan kifi kifi ya fito daga cikin kwandon da yake ciki ya fada cikin ruwa ya kama hanya yana tafiya kamar wanda yake tafiya a cikin rami shine ma'anar saraba din alfarra yana cewa lamma waqa'a fil ma'i jamada madhhabuhu fil bahr fa kana kasara fa kana kasara yace lokacin da ya fada cikin ruwa sai ruwan ya daskare sai zama da duk inda ya keta sai zama kamar hanya ce wannan dan ya zama alama ta yadda annabi Musa alaihi salam zai san ta wace hanya kifin ya bi inda a ce da ya fada gurin ya baje ya zama kamar sauran abin da za su iya kasa gane gurin to amma da ya fada sai gurin ya zama da ya buɗe ya zama hanya ce tsakanin ruwa da ruwa wato annabi musa alaihi salam yana da wato rayuwarsa tana da alaka da teku da ruwa sosai tun daga haihuwarsa aka ce a jefa shi a cikin ruwa fa auhayna ila ummi musa an ardihi fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi fala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا kunga tun daga tun yana jariri suka fara alaka da teku gashi yanzu har zuwa yanzu alaka su da teku bata bata yanke ba aka zo fir'auna da ya rarako su daga cikin teku ya fada ciki kuma Allah ta'ala ya raba tekun shi ya wuce fir'auna ya halaka ciki Allah ya halaka fir'auna a cikin to bayan kuma gashi ana cikin zaman sina zaman sahara Allah ta'ala ya kuma bai da cikin ruwa ya je kuma nemo saboda haka arzikinsa yana cikin ruwa kamar yadda wasu ruwayoyi suka nuna abin da ya ja kifin nan ya rayu shine wannan ma'ul hayat wannan idan ruwa wanda ya zo a cikin hadisin da muka karanta wanda idan ya samu ya samu abu duk abin da ya taba to shikenan zai samu zai tashi da rai ya kama abin nan kamar yadda yazo a cikin sahih bukhari Allah ce falamma jawaza
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنزانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا Allah ce falamma jawaza yayin da suka ƙetare kalmar jawaza tana nuna sun ƙetare mai suka ƙetare sun ƙetare wannan ɗan zirin ruwan da suke da suke gefensa kila sun hau kwalakwal sun ƙetare wannan gun ko kuma jawaza sun wuce gurin akwai daga cikin malamai wanda suka tafi akan jawaza sun ƙetare gurin teku ne suka ƙetara shi yanzu za su dawo wasu kuma suka ce jawaza suka wuce suka wuce wannan gurin da suka yi rurrumi a gurin ko suka huta a wajen qala li fatahu atina ghada'ana sai yace wa yaransa atina ghada'ana ba mu ko kawo mana abincinmu na rana لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا للي من شا وهلا في النتام قال سيشيارا يتشي أرأيت أشيبك غنيبة إذ أوينا إلى الصخرة لو كتند مكب هوتا أجندم ونندوسي فإني نسيت الحوت تؤني لا من تونكيفم وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره باكم وأنا أبني يمن تدني با انتنا شي سي شيئا فاتخذ سبيله في البحر ya kama hanyarsa cikin ruwa ajaba abin mamaki Allah ta'ala yake gaya mana yayin da suka ƙetare wannan gurin da suke kala li fatahu sai annabi Musa ya ce wa yaransa atina gada'ana ba mu ba mu abincin mu ya zo a cikin sayyid bukhari sayyid muslim cewa annahu man talaqa baqiyata yawmihima wa laylatihima sun yi tafiya bayan sun tashi daga wurin da suka kwanta suka yi bacci sun yi tafiyar abin da ya yi saura na yininsu da kuma daransu wannan ruwaya tana nuna mana cewa lokacin da suka fito da sassafe ba su suka zo gindin wannan dutse ba sai kusan da rana suka kwanta suka ɗanyi bacci suka tashi da rana suka yi ta tafiya har rana ta faɗi har dare ya yi kashe gari sai yake tambayarsa ina abincin nan namu na rana wato ba mu ma ci abincin rana ba jiya don ya ce baƙiyata lailatihima baqiyati yawmihima wa laylihima kaga wannan ya nuna cewa a cikin yinin su akwai saura idan da rana suka kwanta a gindin itace akwai sauran yinin bai kare ba sannan wa lailatahuma da daren su suka cinye wannan daren wa nasiya sahibu Musa an yukhbirahu abokin tafiyar annabi Musa shine Yusha ya manta ya sanar da shi cewa kifin nan fa ga halin da ya fa ya samu kansa a ciki falamma asbaha Musa alaihi salam ruwa ta ce lokacin da gari ya waye kaga an kwana kenan yayin da gari ya waye annabi Musa sai ya ce wa yaransa atina khada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba ba mu abincin mu yana nufin wannan kifin shine abin da zai ba su ba mu abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba lalle mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar wacce tafiya ce suka haɗu da wahala a cikinta a nan safar yana ishara zuwa ga bayan sun bar wannan dutsen tahowar da suka yi daga inda suka taso har suka zo wannan dutsen babu gajiya a tare da su bayan sun tashi sun kama hanya abin da ya rage musu na tafiya a nan ne gajiyar ta riske su saboda haka haza yana nufin wannan tafiyar da yanzu suke ciki ba yana nufin tafiyar da suka faro tun farko ba tun farko inda ya ji wahalar ya ji yunwar zai da abincin tun kafin ma amma sai Allah ta'ala ya ɗauke masa wannan yunwar shi yasa ya zo a cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lam yajid Musa shay'an min an-nasab hatta jawaza al-makan alladhi umira bihi annabi Musa alaihi salam bai ji wata wahala ba tun da ya fito bai ji wata gajiya ba bai ji wata wahala ba har sai da ya zo ya wuce gurin da aka umarce shi yana wuce gurin da aka umarce shi to nan kuma sai ya fara jin gajiya sai ya fara shan wahala wannan domin da zama alama ce da za ta sa ya ya dawo ga muradinsa muradinsa shine wancan gurin ta yaya zai iya tuno da batun kifi idan bukatarsa ta taso to sai ubangiji ta'ala ya saukar masa da wannan gajiyar wannan gajiyar sai ta zama sanadiyar ya tuno da wancan maganar kifi yace ka ina kifin mu sai ai kifin mu na manta gashi gashi abin da ya faru da shi wasu malamai suka ce watakila shauki na yana son ya ga ya isa gurin da yake bukatar ya ga ya ji shi ya ɗauke masa ma ya daina bai ma ji yunwa ba a farkon tafiyar har aka yi wannan doguwar tafiyar sai da aka wuce gurin sannan yunwa ta kan masa wani malami ana kiran shi abul fadl aljauhari yana faɗa a cikin wa'azinsa yana cewa masha musa ila almunajati fa baqiya 40 yawman ولم يحتج إلى الطعام ولما مشى إلى إلى بشر laqiyahu al-ju'u fi ba'd yawm yace annabi Musa alayhi salam ya tafi ganawa da ubangijinsa kwana 40 yayi amma bai bai jinwa ba saboda ganawa zai yi da mahaliccinsa sai ya kasance bai jinwa ba amma yanzu da yake da mahaluki zai gana ba mahalicci ba a cikin rabin yini sai yunwa ta same shi wanda yana nuna maka in kana cikin aikin Allah to ubangiji ta'ala zai rika taimakon ka da wani sinadarin da kai baka san mata ina yake ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama in yana azumi baya jin yunwa da muke ji baya jin kishin da muke ji inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini annabi yace ina kwana ubangiji na da ciyar da ni ya shayar da ni shi yasa annabi yake ta sabi zarce yake ta zarce a azumi mu gashi ne ne wanda yake yan awanni ne in ka kiyar sama da wasu kasashen awannin mu ba su da yawa kila ba su fi awa goma sha uku ba amma muna jin yunwa da kyar wani yake kai azumin to amma shi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya kwana uku hudu biyar bai aje azumin sa ba wai san da sahabbansa suka suka ce za su yi annabi ya ce a'a kada ku yi wannan sabu zarce kawai ta ba ka ku yi ta zarce in kun ga rana ta faɗi kawai ku aje azumi wasu suka dace sai sun sai sun yi wannan ta zarcen azumin annabi ya kyale su dan su dandana su ji su fahimci hana su da yayi ya hana su ne saboda rahamar da yake tare da ita ga ga al'ummarsa sai ya basu aka yi kwana ɗaya suna jiran su ga ko zai sha suka ga ya zarce aka yi kwana biyu suka ga ya zarce aka yi kwana uku suka ga kai ba za su iya ci gaba ba to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga musu yace to inni laysu ka hayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini ni fa ba tamkar ku nake ba ina kwana ubangiji na yana ciyar da ni ya shayar da ni ubangiji ta'ala ba wai abinci yake bashi ya ci ba ko ya bashi ruwa ya sha domin idan abinci zai ci da ya sha ruwa to ya tashi daga makasudin azumi kuma babu wani birgewa a ciki idan har Allah ta'ala zai turo masa wani mala'ika cikin cikin dare ya kawo masa ruwa ya kwakwada ya ci abinci kaga ai babu wani birgewa a ciki kai ma inda za a turo maka wannan mala'ikan yana dan kawo maka kai ma zaka iya ba wannan ciyarwar ake nufi ba ciyarwa ce ta ruhi giza'ur ruh ne ba giza'ul badal ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shauƙin da yake da shi zuwa ga ubangijinsa da yadda saduwar su take da ubangijinsa cikin ibadarsa har yana manta ci da sha ma baya tuna su kai kake tuna su amma shi baya tunanin su wannan mantar da shi da shauƙin da yake da shi ga ubangijinsa yake yi masa shi ne mizar da yake da ita a kanmu saboda haka shi wannan malami yake cewa annabi musa alaihissalam ya tafi gana da ubangijinsa kwana arba'in bai ce ya ji yunwa ba babu inda aka ce mana ya ji yunwa amma yanzu ya ji yini ɗaya amma ya ji yunwa saboda yanzu nan da mahaluki zai haɗu wasu malamai suka ce a nan kuma mu duba mu gani kamar yadda manzon Allah ya faɗa farkon tafiyarsa har zuwa wurin da aka ce ya je yunwa ba ta same shi ba saboda saboda cikin umarnin Allah ta'ala yake umarnin ubangiji ta'ala shine ya isa inda wannan bawan yake da ya ketare gurin sai yunwa ta zo saboda me saboda ya ketare gurin da aka ce ya je an gane ku saboda haka idan bawa yana wani aiki wanda yake karkashin umarnin Allah yake yin shi to zai rika samun wani taimako na ubangiji na musamman yayin da zai ƙetare wannan to kuma zai ga taimakon ya tafi saboda ka yana ƙetarewa falamma jawaza qala li fatahu atina gada amma gabanin nan babu maganar ina kifin mu ina abincin mu ina ina karin kurmullan mu babu wannan tambayar sai sai da ya ƙetare gurin sai yunwa ta zo masa wannan yana nuna babu laifi idan mutum yana cikin wani abu na damuwa don ya faɗa ma wanda suke tare annabi musa alaihissalam ya ji yunwa a matsayinsa na mutum wanda ubangiji ta'ala ya gina shi irin ginin da yawa dan adam zai buƙaci ci da sha sauraka yanzu yunwa ta kama shi sauraka ya nemi abinci da haka dan mutum yana cikin wata damuwa rashin lafiya ne ko gajiya ce dan ya faɗa ba wani wannan ba a cewa ya yi laifi sai dai idza kana ala wajhi tasakhuf yana faɗa ne kamar yana jin haushin Allah ya Allah zai jefe zai jarrabe shi da kaza idan da sigar jin takaicin ubangiji ya masa abu kaza yake to wannan laifi ne wannan laifi ne amma dan ka faɗa saboda wanda kake tare da shi watakila yana da wani tallafi da zai baka in rashin lafiya ce watakila yana da wani magani da ya taba jarrabawa ko aka jarraba ya san labarin sai taimaka maka da shi wannan babu laifi ko wani abu ne da yake buƙatar taimako na kuɗi kake labarta masa ya ce ai kuwa zan iya taimaka maka don ka faɗa wannan ba laifi kake kai ba matukar dai ba ka faɗa ba ne bisigatit tasakhut shi yasa za mu ga a cikin hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ciwon kai ta ce wa ra'sa wayyo kaina annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal ana wa ra'sa ce a ni dai wayyo kaina sai sai sai sai sai sai take cewa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya mata idan ta mutu zai yi mata wanka ya mata kaza ya mata kaza ce a ya rasulullahi wato kana so kenan in mutu kana so in mutu in bakka da sauran matanka kenan saboda haka ba laifi bane dan mutum ya faɗi abin da yake damuwa damuwar da yake ciki za mu ga a cikin mutanen kirki akwai waɗanda suke shiga cikin matsala amma ba za a ga raki tattare da su ba akwai a cikin tarjamar urwa urwa ibn zubair urwa ibn zubair ta rana ya fito zai tafi sham daga madina zai tafi sham urwa yana cikin alfuqaha usaba malaman nan masana fiqhu masana addini guda bakwai da suke madina a zamanin su to urwa ɗaya ne daga cikin su kuma jika yake ga sayyidina abubakar tunda da yake ga nana asma'u yar sayyidina abubakar saboda ka aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minina gwaggwansa ce to wata rana ya fito zai tafi sham zai je wajen walid ibn abdul malik wanda shine khalifa sai wani kurji ya fito masa a kafarsa wannan kurjin yana ci yana ci har ya zama da kafar ma ya kasa tafiya ya ci kafar ya rarrake aka ɗauke shi aka tafi da shi har gaban sarki walid ibn abdul malik walid ya ce to ya kamata wannan kafar a nemo likita ya duba maka ita aka nemo likita likita ya ce sai an yanke kafar nan in ba haka ba abin zai yi ta ci ƙarshe zai iya halaka shi aka je aka kawo masa abin da zai sha ya yi bacci domin a yi aikin yanke kafar sai ya ƙi sha aka zo da abin yanke kafar zarto ne menene allahu alamu yana ji yana gani ana ta gigara masa lam yazid ala an yaqula his his kawai abin da ake ji yana faɗa kenan his his amma ba a jira ki tare da shi ba alwalid ibn abdul malik yake cewa ni tunda nake ban taba ga mai hakuri da juriya irin wannan ba a gigara maka idan ka bude kana gani wani allura za a masa sai yayi raki a ce a kama kafa a yanki aka yanke masa rabin kafarsa rabin korinsa sannan kuma a tafiyar ne ɗansa yana da ɗa muhammad ɗansa ya shiga garken ya shiga cikin dawakai wani doki ya harbe shi ya faɗi mutu saboda ka gashi a lokaci guda ya rasa kafarsa ya rasa ɗansa to idan aka zo masa ta'aziyya sai ce menene ai ba wani abu bane ubangiji ta'ala ya bani ƴaƴa bakwai cikin bakwai ya ɗauki ɗaya ban mai shida ya bani hannaye biyu da kafafuwa biyu hudu kenan ya karɓi ɗaya ban mun uku ce ya ubangiji idan idan har ka ya Allahumma izabtalaita faqad afaita fa in akhadta faqad abqaita ce Allah in har ka ja ka jarrabe ni to ai ka bani kuma lafiya in ka jarrabe ni akan wani bangare na jiki na sauran bangarurukan kuma ai suna da lafiya ne idan kuma ka karbi wani abu na wato ai ka ban mun kuma wasu da yawa saboda haka har shi kullum bawa abin da ya kamata yayin da wani abu ya same shi kada ya rika duba abin da ya rasa ya rika duba abin da aka bar masa in kana duba abin da ka rasa kullum cikin raki zaka yi amma duba abin da aka bar maka ko da za ka rasa duk abin da ka mallaka amma Allah ya barka da ranka da lafiyarka da mutuncinka da addininka to ka kiyasta waɗannan abubuwan da aka bar maka da abin da ka rasa abin da ka rasa ba zai saya maka waɗannan abubuwa ba duka ashe kaga abin da ya bar maka ya fi abin da ya ka rasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake so kullun ka dubi wanda ya fi ka shan wahala ba ka dubi wanda ya fi ka jin daɗi ba in kana duba wanda ya fi jin daɗi kullun rena abin da Allah ya maka ne zaka yi kullun zaka yi ta rena abin da Allah ya baka amma yayin da zaka duba wani da yake cikin wata wani bala'in sai kaga a to ai kai naka bai je ko ina ba ma sai kai wa Allah godiya da bai jarrabe ka da abin da ya jarrabe wancan ba shi yasa ake cewa wani hakim wasu suka yi ta zuwa wurinsa kowa yana kawo masa kokensa wanda ya zo ce shi ba da abin da zai ce a yau wanda ya zo ce masa wata sabatar lafiya wanda kowa ya zo ya ce to duk wanda ya zo ya rubuta matsalarsa kowa ya zo rubuta matsalarsa a takarda ya ajiye ya ajiye aka tara takardu ya ce ku dawo kashe gari aka dawo ce kai zo ɗauko matsalar ka rubuta bincika da ya ɗauka takarda ya buɗe zai ga wata gundume mai matsala sai ya rufe ba wannan bacci tashi da ya buɗe sai ga wata matsala katuwa da ta sai ya rufe ce ah ya haka ce ah ba ina wannan ce to kaga ashe akwai wanda ya fika ashe akwai wanda ya fi ka saboda haka in kana cikin matsala to ka duba wanda yake ƙasa da kai ka duba wanda yake da matsalar da ta fita ka sai ka gode wa Allah a nan za mu ga yadda annabi Musa alaihi salam ya ce ya sha wahala wanda yana nuna maka ilimi ba a samun shi bagwas ba tare da an sha wahala ba idan har annabin Allah ulul azmi min rusul ɗaya daga cikin ulul azmi min rusul karimullah wanda ubangiji ta'ala ya zabe shi ya sha wahala wajen neman ilimi to kai asuwa za ka rika kokawa don ka sha wahala wajen neman ilimi annabin Allah ne wahayi ake masa dukkan wasu hanyoyin da za a sauƙaƙe masa wannan tafiyar Allah yana iya yi ko ba zai iya ba yana iya yi ubangiji ta'ala yana iya aiko buraka kai ta akai isra'i da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba isra'i da shi haka akai shi gurin mutumin ubangiji ta'ala yana iya samar masa da abin hawa ko da ba a kawo masa wani mala'ika ba a samar masa da wani abin hawa maimakon ya tafi a ƙasa amma tafiya a ƙasa yayi ta a ƙasa yake wannan tafiyar to ba don komai saboda a fito maka da mahimmancin ilimi kasancewa ilimi wani abu ne wanda yana da mahimmanci ko menene za ka iya haƙuri da shi inda wajen neman ilimi ne kowace irin wahala za ka iya yadda ka sha ta inda wajen ilimi ne muka annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da za a yi masa wahayi na farko wanda da shi ne ya zama annabi a wani lokacin ubangiji ta'ala da ya aiko jibril alaihi salam da ayoyin farko na suratul alaq da ya ce da shi ikra ya ce ma ana bi ƙari me ya yi masa shaƙe shi ya yi hatta aka zamin nil jihar mazala ce har sai da na sha wahala fa'ar salani sannan sai ya sake ni sai ce da ni ikra annabi ce ma ana bi ƙari ba na karatu ya sake ma haƙare shi sannan ya sake shi sai da aka yi haka sau uku sannan ya ce ikra bismi rabbikal ladzi khalaq wannan duk ishara ce da take nuna maka cewa in dai harka ilimi ce to kai hakuri da dukkan wahalar da zaka sha mala'ika jibril yana zuwa kawai ce masa ikra amma yayi masa wannan magana dan ta zama wani darasi ga ita wannan al'ummar da Allah ta'ala ya fara saukar mata da kalmar ikra dan ta zama malama dan ta zama al'umma mai karatu al'umma mai neman ilimi al'umma mai rubuce rubuce ikra wa rabbukal akram اقرا وربك الاكرم kai karatu ubangijinka ne mafi karamci duk abin da kake nema na karamci na ɗaukaka na girma a ƙarƙashin karatu za ka same shi ubangijinka zai baka da haka ubangiji ta'ala saukar da wahayi da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam za mu gani a cikin saukar da wahayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana shan wahala za a ga gumi yana ta tsatsaga a fuskarsa yana ta daga ta wahayi za a yi masa amma sai ya wahala shi yasa Allah ta'ala ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila za mu saukar maka da magana mai nauyi wata rana Anas ibn Malik yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora cinyarsa akan tawa ana masa wahayi na ji kamar cinya ta za ta rugurguje ta farfashi saboda nauyi ashe haka abin yake masa saboda haka ka duba kaga annabin Allah ce laqad laqina min safarina hada nasaba yasa urwa lokacin da waɗannan abubuwa suka same shi yake cewa laqad laqina min safarina hada nasaba mun samu wahala a cikin wannan tafiya ta mu saboda haka ka hakura ka zauna ka nemi ilimi kada ka ce koyarwa ce kawai za ka yi ta yi amma kai ba za ka nemi ilimi ba a'a ka hada da koyarwar da neman ilimi wannan shi ya fi komai mahimmanci domin neman ilimi yana gaba da koyarwa ka koyar amma ya zama kana neman ilimi ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala yake cewa da yake ce masa wa qul wa da yake cewa qul farkon wanda wannan umarni ya fuskanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qul rabbi zidni ilma a lokacin da wannan aya take sauka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shekara 50 Allah yake ce masa kace rabbi zidni ilma Allah ka ƙara min ilmi Allah ka ƙara min ilmi Sufyan ibn Uyayna ke cewa babu wani abin da Allah ta'ala ya umarci annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin sa ya nemi dadin sa sai ilimi ba a ce ka ce Allah ya ƙara min dukiya ba ba ce Allah ka ƙara min ƴaƴa ba ba ce Allah ka ƙara min iko ba ce wa qul rabbi zidni ilma saboda ilimi shine gaba da komai da haka mutum babu wani lokacin da zai kai ya ji cewa baya buƙatar ilimi idan har annabin Allah annabi Musa alaihi salam ya buƙaci ƙarin ilimi duk da cewa gashi Allah ta'ala ya bashi at-taura wanda shi ya rubuta masa ita da hannunsa amma duk da haka ya ce ya je nemi ilimi kaga ashe babu wani lokaci da mutum zai ce ya yanke ya daina neman ilimi shi yasa Allah ta'ala ya ce walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun ku zama malamai na Allah masu ba da tarbiya sai ce bima kuntum tu'allimuna alkitab saboda abinda ku kasance kuna karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun da abinda kuma kuke karanta saboda ka babu wani lokaci da mutum zai ce shi ya gama karatu baya buƙatar ƙari ko kuma a'a ba zai iya amfana da kowane irin mai ilimi ba wannan babu shi babu kuma ba a taɓa yin shi ba idan har annabawa ga halin da suka kasance to shine yake cewa qala ara'aita iz awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hubd yusha'u yake cewa ara'aita baka gani ba ko ba ni labari amma nan ba labari yake nema ba saboda abin yana da ban mamaki shi yasa sai ya kawo shi da wannan siga wacce take nuna shi ma al'amarin ya bashi mamaki baka gani ba iz awayna ila as-sakhrati yayin da muka dan sha'inuwar wannan dutse muka fake muka yi bacci fa inni nasitul hut to na manta wannan kifin annan as-sakhra zamu ga tazo da alif da lam dan ta nuna sakhra ce ma'buda sun san wace ya san wace dutse ake wani dutse ake magana shine dutsen da suka tsaya dazu wanda duk da cewa ayar ba ta zo da maganar dutsen ba amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana ayar da kawai cewa ta yi falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma amma ba a gaya mana cewa dutse ne a gurin ba sai anan kuma da ya tashi bada ansa sai ke cewa iz awaina ila sakhrati iz awaina ila sakhrati kuma ambatan dutse anan amfaninsa tantance gurin saboda me saboda inda kawai cewa ya a gindin teku tekun da tana da faɗi tana da tsawo ba zan iya gane takamaimai daidai ina ne kifin ya bace ba wanda kuma shine zai zama jagora zuwa ga gano wannan bawan Allah saboda haka sai Allah ta'ala ya aje su gindin dutse dan wannan dutsen ya zama alama ce don haka da ya tashi shi bai yi ma wata magana ba sai ya magana dutsen dan ita ce za ta zama alama da za ta nuna masa inda wannan abu yake iz awaina ila sakhrati yace fa inni nasitul hut na manta wannan kifi mun ce ba komai yasa ya kawo shi da sigar istifham ba sai dan mamakin hala hala ce ajiba a ce kana dauke da abu sannan kuma ka zo abin nan soyayye ne gasashe ne matacce ne sai ya yi rai ka gan shi wutsul ya fito daga cikin kwando ya fada ruwa irin wannan yanayi yana da hala a manta da shi cikin ɗan lokaci a ce ainihin an manta da shi wani in ya ga wannan to kuma ba ma abin da zai yi gani a idansa a ranar ɗin ba wannan ba duk inda ya zauna kawai ganin kifin zai rika yi sanda yake tashi amma kuma sai Allah ta'ala ya mantar da shi shi yasa abin ya bashi mamaki shi ma ce fattakhadha sabilahu fil bahri sai ce ajaba ajaba abubuwa biyu ne suka bada mamaki anan da ita kanta mantuwar da kuma yadda kifin ya tashi ya shiga cikin ruwa da irin tafiyar da yake a cikin ruwa wanda da abubuwa ne na mamaki shi yasa kalmar ajaba a nan tana iya ɗaukan mamakin tafiyar cikin teku a cikin ruwan fattakaza sabilahu tafiyar da yayi a cikin ruwan wannan ita ta bashi mamaki yace ajaba zai iya yiwa ajaba abin da ya bashi mamaki shine yadda kifi wanda yake matacce soyayye gasasshe a cikin kwando ya yi rai ya fito ya yi tsalle ya fada cikin wani abin mamaki ne saboda amma kuma gashi ya manta bai iya tunawa ba ya ce wa ma an sanihu illa shaitan ba kowa ne ya mantar da ni ba wannan abu sai shaidan an azkura in tuna maka shi ko in tuna shi wato ba wani abu ne ya hana ni in tuna shi ba sai shaidan fattakaza sabilahu fil bahri ajaba ya jingina mantuwar zuwa ga shaidan domin shi yasa masa waswasi ya rika sa masa tunani don galibi mantuwa tana zuwa daga wasu abubuwan da shaitan zai sa maka kin sa maka tusa maka a zuciya ka rika tuna har ka manta da wani abu mai muhimmanci rika tuna ya manta ya bar gida ya bar iyali ya bar dangi ya bar waye ya bar waye sai wannan ta sa har ya manta wani abu wanda yake shi yafi shi yafi muhimmanci wasu daga cikin malamai suka ce kila abin da ya sa shi ya manta saboda kasancewarsa tare da annabi Musa ya ga mu'ujizozi iri iri iri iri da ban mamaki don haka dan ya ga wanda ma duk ba za ta tsare tsare masa gaba ba saboda gabanin wanda ya yi ta ganin abubuwa tare da annabi Musa alaihi salam saboda haka yanzu dan wannan ta faru ba ita ce farko ba don haka zai iya ya manta amma ba lalle ya kasance wannan shine dalilin mantuwar ba musamman ma idan ya san cewa wannan shine aikin da aka bashi domin cewa shi da shi ban ina so da zarar ka nemi kifin nan ban kai shi ba ka gaya mu wannan shine abin da aka bashi kuma a lokacin ya bude baki ya ce ma kallafta kafiran aikin da ka bani ba shi da yawa saboda haka zan iya shi amma duk da haka sai ya manta gashi lokacin da zai gaya masa yayi amma ya kasa gaya masa don haka wannan abin mamaki ne kuma babu shakka shedan ne zai fito masa da wannan saboda me saboda a tsayawa a wannan gurin kai ita kanta gaba ɗaya tafiyar abin da yake zai bakanta wa shedan saboda waɗannan manyan annabawa da annabi Musa alaihissalam da Khadir alaihissalam su haɗu har kuma a samu wani abu na ilimi a fito da wasu abu na asrar babu shakka shedan ba zai so wannan ba don haka babu shakka zai iya shigowa da da nashi wasan har ya kawo mantuwa shi yasa ya jingina masa mantuwa insha Allah a wannan gaba za mu kwana insha Allah gobe da izinin Allah za mu dora abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh